أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a yau muna wato bakwai ga watan rajab shekara ta 1445 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 19 ga watan ɗaya shekara ta 2024 miladiya wato a wannan rana ta juma'a muna tare kamar yadda aka saba da malaminmu sheik abdulmalik alhamis a babban birnin yamai gidan tele na ko talabijin na abin nan bonfere a na babban birnin yamai jamhuriyar nijar yan uwa masu kallonmu da saurare kamar yadda aka gabatar da maudu'ai daban-daban sati da ya gabata tare da malam Uh, a yau ma insha Allah za a ci gaba cikin wannan babban maudu'in namu na al-istimar to mala ya yi zama na ɗaya na biyu wannan shine na uku uh, abinda za a tashi shine a kai shine asbabuhu ad-dakhiliyatu wal kharijiyya ahdafuhu al-hissiyatu wal ma'nawiyya wa wasa'iluhu wa alatuhu wannan shine abin da malam ban san dai ko lokaci zai ishi malam wannan nukatu wajen guda abin da hali ya ba su nukatu wajen guda shida a sauran karkashin wadansu so Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa malam jagoranci cikin abin da zai gaya mana Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da kuma ‘yan uwa da muke tare da su a nan cikin studio da kuma waɗanda suke gabatar da ayyuka waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani ko ba haka ba muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku domin gabatar da wato karatu wanda muka saba gabatarwa na mako-mako a tsawon watanni guda bakwai idan Allah ya ba mu iko wanda ana fara shi ne wani lokaci wata na farko na shekarar musulunci idan wata na bakwai na ƙarshe wato ya kai karshe kenan za a wato tsaida shi kuma sai a ci gaba da maimaitar da wato karatuttuka kamar yadda malam muhammad sani ya yi bayani a wato satin da ya gabata ko ce sati biyu mun ɗauko na maudu'i mai faɗin gaske wanda kuma wannan maudu'in ya shafi al-istimar wato mulkin mallaka asalin mulkin mallaka mi ake nufi da wannan kalima mi take ɗauke da shi a yaren larabci da kuma yaren faransanci da yaren english da kuma abin da ya kama da haka to yanzu kuma wancan satin mun tattauna akan waɗansu matsaloli suke da alaƙar shi sai lokaci ya muna halinsa mun shigo cikin wato asbabuhu mun shigo cikin asbabuhu dalilan da suke sawar dalilan wato shi mulkin mallaka ɗin nan me dalilan da suka sa shi mulkin mallaka ya kullu muna a cikin wato kasashenmu an gane ko to a yau za mu tashi akan wannan gabar bi iznillahi subhanahu wa ta'ala in an ka ce al-asbab jam'i ne as-sababu na'am kalima ta sabab duk kullu ma yutawassalu bihi ila shay'in duk abinda ta hanyar shi za a kai zuwa ga wani abu ana kiran shi sabab kenan yanzu in ga dama sai in ce mota sababi ce ta balaguro an gane ko Na'am.
jirgin sama sabab ne na balaguro ko ba haka nan bane iska sabab ne na isar da sauti domin in babu iska sauti ba zai zo ba na'am ban san ko an fahimce ni ba shi yasa igiya ma a larabci ana kiranta sabab Allah ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghib masha Allah na sabab alhabal alhablu kenan to kaga mutumin da bai san abin da ake nufi ba ran ne sababi kaga mu da Hausa ba mun dauko ta sai a ce sababi ko ba haka nan bane da kaga an ce sababi lamari ya fara baci kenan ko ba haka ba dan sababi dan sababi to kaga kalima ta sabab tana iya ɗaukar igiya man kana ya zullu allon yansurahu Allah fi duniya wal akhirah wanda kuma nan malamai sun yi sabani wanda yake tunanin Allah ba zai taimake shi ba shin hudin nan yana koma zuwa ga wa dan yana daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin ruju'u dama'ir ko marji'u damir wasu ka ce hudin nan yana komawa ne zuwa ga shi dan adam na kenan man kana yazunnu allan yansurahu Allah duk wanda yake tunanin Allah ba zai taimake shi a duniya ba yana ganin Allah bai yi mai daidai ba na to falyamdud bi sababin ila sama ya dauki igiya ya rata ya ta- nan sama ba ana nufin waccan sama ba nan ana nufin ko- wato daki kenan wato rufin daki tunda baka iya zuwa can kololuwar thumma yaqta sai ya daura mawaye shi ya sako falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghib shi gani in hushin shi zai kare kenan in kai ka san akwai mutanen da suke ganin har Allah ma suna iya attacking din shi suna ganin kamar Allah ya bawa ni kaza Allah ya bawa ni kaza ni Allah bai min kaza ba Allah bai min kaza ba to in kana ganin akwai abin da zaka yi da Allah bismillah in akwai yadda za a yi in Allah ya jarrabe ka kai ba hankuri za ka yi ba ka roki Allah ya dauke ma in akwai abin da za ka yi ka dade da baka yi ba ba shi kenan ba tunda Allah ba bai da bai da kima bai da daraja a irin ka ko wasu malamai daga cikin malamai sun ce man kana yadhunnu allan yansurahu bamiri shi na komawa ne zuwa ga wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa illam yajri lahu dhikrun ko da ambaton shi bai zo ba saboda dan ana zancen fafata wadda ake yi da kafirai kenan duk wanda yake ganin cewa Allah ba zai taimaki manzo ba to Allah kuma zai taimaki manzonsa to dan haka in yana ganin nasarar manzo tana bata mishi dare to yayi maza maza ya dauki igiya ya daure wuyansa ya kashe kansa ya fi masa sauki shi yasa kuma Allah ya taimake shi Mm, kwarai.
ko ba haka mu bane Haka ne.
Allah ya ce wa yansuraka Allahu nasran aziza an gane ko sannan kuma a wajejen yaki daban-daban an ci nasara Da nasu.
laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathira wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla idha jaa nasrullahi wal fath fa asa Allahu an ya'ti bil fath aw awlin min indi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimi a takaicen takaitawa dai Allah subhanahu wataala ya taimaki manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almuhimmu dai sabab to an ka ce asbabuhu shin shi mulkin mallakan nan waɗanni dalilai ne suka sa waɗanni sabubba ne suka haifar da shi to a nan sai mun kalli wani abu addakhiliya da alkharijiyya in an ka ce addakhiliya da alkharijiyya abu ne wanda yake yahtamilu ta'kis intabe Na'am.
yahtamilu ta'kis daga malamai suna malaman fiqh musamman suke cewa wal aksu bil aksi sai ka rikice kace to mina na wal aksu bil aksi domin sun koye da sun koye kace to ni wanga larabcin larabcin malaman fiqh da malaman usul fiqh ba kowa yake fahimta shi ba sai wanda ya san mustalahat kuma yayi karatu wajen malamai har ya fahimci inda abin wato ya sama gaba kenan anan abin da ake son a ce Na'am.
in an ce al asbabud dakhiliya Na'am.
kasashen da suka yi muna mulkin mallaka Na'am.
waɗanmi wato dalilai ne ababe ne suka haifar musu har suka zo suka yi muna mulkin mallaka in an ka ce alkharijiyya kenan yanzu mu waɗanmi ababe ne muke ɗauke da su Yawwa.
an gane ko waɗanda ta hanyar su ne har suka samu Da mai yin.
damar yin mulkin mallaka Na'am.
amma in muka ga dama muka ɗauki ƙasashen mu ad-dakhiliya sai mu zamanto ƙasashen mu menene asbabud dakhiliya da suka bada dama aka yi mulkin mallaka a cikin su sannan kuma al-kharijiyya daga ƙasashen turawa waɗanne dalilai ne suka bada dama suka shigo kaga yahtamilu ta'kis in ka kalli ƙasar ka ita ce dakhiliya in ka kalli ƙasashen su kenan sun zan kharijiyya in kuma ka kalli ƙasashen su su daga inda suka taso suna iya zama dakhiliya kai kuma ka zamanto kharijiya shine yahtamilu ta'kis to kaga wani ɗalibi in bai fahimci fahimci wannan ba sai ya zo ya yawa two face kaga dole ne sai an abin nan sai an yi mushi abin nan don haka yanzu sai mu shiga ciki gadan gadan al'asbabu dakhiliya mu ɗauka daga ƙasar faransa an gane ko ƙasar faransa ƙasar faransa ita ce ta yi ma ƙasashen mulkin mallaka dama wannan na ce misali ne za mu bayar ba dole ba ne sai ƙasar faransa dukkan ƙasashen da suka yi wato mulkin mallaka na'am dukkan kasashen da suka yi makasashen suka yi makasashen mulkin mallaka irin waɗannan asbabukin ana iya karatun su kenan ba abu bane wanda ya shafi wato yanki daya ko ya shafi ƙasa daya ƙasar Faransa sun faɗi dalilan da suka sa suka yi mulkin mallaka halin da Faransa ta sami kanta a wani lokaci har suka sa suka yi bore wannan boren da suka yi yana daga cikin asbabukin da ya fara ba su dama na su fantsamo a cikin duniya don su yi sauran kasashe mulkin mallaka. Wancan sati mun faɗe su. Na farko suka ce akwai oppression politique shine yawo da faransanci wato abduct an gane ko shine oppression wato akwai matsatsi na masu jagoranci. da an ka ce politik nan ba ana nufin ba wannan siyasa irin tamu don su ma a wancan lokaci jagororin su sarakai ina fata an fahimci ni na biyu sun ka ce akwai crise economic akwai wato matsala ta tattalin arziki kaga matsalar jagoranci na nan matsala ta tattalin arziki na nan sannan abu na uku sun ka ce insatisfaction social akwai rashin gamsuwa al'umma tana cikin wani hali ba ta samun biyan bukatocinta irin yadda ya kamata mun ji wannan na hudu sai sun ka ce monte des idées de lumière wato bullowa tunani na samun ci gaba na duniya na kere-kere da abin da ya kama da haka waɗannan su ne manya-manyan asbabu na revolution française kina ashe faransa tana da matsalar jagoranci tana da matsalar tattalin arziki tana da matsala ta rashin al'umma ba ta samun biyan bukatocinta? Matsin a'a shi wanga kamar social shi wancan matsin shugabanni mun faɗe shi matsalar jagoranci kenan sannan kuma matsalar tattalin arziki sai kuma rashin wato samun biyan bukata wanda galibi na da alaka da tattalin arziki na da alaka da jagoranci tunda in arziki yayi kaɗan kuma masu amfani da shi sun kazan kaɗan kaga kina al'umma ba za ta samu biyan bukata ba sai kuma monte des idées de lumière akwai monte des idées de lumière tunani ya fara zuwa kaga wannan ya nuna wancan sati na faɗa kenan kaga ashe jagorancin su karkataccen jagoranci ne na biyu tattalin arzikin su ba su da arziki talakawa ne matsiyata ne na uku kuma ina fata ana fahimta ta al'umma su tana cikin halin ni iya su in ji malam bahaushe sai abu na hudu ashe ba su da ilimi na kere-kere a wannan lokacin ilimi na kere-kere saboda coci a wannan lokaci tana kashe duk wanda ya kirkiro na'ura a lokacin da musulmi sun fi shekara 500 ina fata ana fahimta ka suna kere-kere a ƙasar turai sun gina jami'o'i sun karantar da turawa da yaren larabci an gane ko da yaren larabci da ya da sun karantar da su sun karantar da su da yaren larabci ina fata ana fahimta ta kuma sannan yaren gwamnati na wannan lokaci shine yaren larabci kenan shekara 854 in ban manta ba zuwa 857 kamar adadin shekarun daula ta musulunci kuma a wannan lokacin su turuwa suna cikin jahilci
malamin bambance ba an ce agogo na farko ma da aka yi eh musulmi suka fara kasar faransa suna mamakin yadda aka yi musulmi suka yi agogo na farko eh a wannan lokaci ba su da karatu so kansu sun sani suna kiran shi muwayen nashi muwayan na suna nufin al'usurul wusta ma'ana shekaru ne waɗanda babu ci gaba a turai kuma kanisa shugabannin coci sun yi ta ƙoƙarin kashe masanan da suka kirkiro wata na'ura ko wani abu sai ce wannan ya saba ma bible kenan kaga ashe dole na in tunani ya zuma al'umma na tunanin kere-kere ta ci karo da ni ta ci karo da coci ban sani ko ana fahimta ta ba to waɗannan abubuwan al'ummar da adda waɗannan ɗabi'o'in kenan dole a samu matsala al'ummar da take da wannan tunanin dole a samu matsala kenan yanzu mi suke bukata kaga suna bukatar jagoranci na yanci shi yasa sai revolution française ta taso suna da bukatar arziki to kuma kasar su babu arziki kenan kaga dole su san a ina za su nemo wannan arzikin don al'umma suka samu satisfaction sannan kuma suna da monte na idée de lumière kamar yadda sun ka faɗa kaga dole ne a yi ƙoƙarin gina kamfuna to kaga waɗanda su ne al'asbab ad-dakhiliya daga ƙasar faransa to wanda daga cikin su suka tunkuɗo su zo su yi mulkin mallaka madalla waɗanda su suka hura su su zo su yi mulkin mallaka in muka zo zuwa ga al'asbab al-kharijiyya to kasashenmu da aka yi ma mulkin mallaka to su kuma menene yasa aka samu cin nasara a kansu menene yasa aka samu cin nasara a kansu kaga nan ma akwai abin tambaya an gane ko shine abu na farko wanda ya kamata mu fahimta kasashenmu an same su da waɗansu matsaloli waɗanda suna ba da damar a yi musu mulkin mallaka cikin sauƙi don haka kaga abu na farko za mu fassara shi da in an kace al'asbabu dakhiliya shi ne akwai ad-du'fu al-hissi da al-ma'nawi ad-du'f ba shi yuwa a rinjaye ka sai kana da ni sai kana da rauni to wannan ad-du'f al-hissi wal ma'nawi shine har yanzu abin da yake ci gaba duk da yake za mu zo cikin wani gaba cikin karatutukan da za mu yi game da shi istimar tun da yanzu bai wuce sati biyu karatunmu da lokaci da ya muna saura shine cewa akwai abin da za mu zo wajen bayanin tarihuhu wa tatsawuruhu wa khataruhu shi istimar can za mu yi bayanin waɗansu matsaloli suke da alaƙa da wannan amma a nan yanzu za mu zo shin ya ake suka ci nasara a kanmu to abubuwan kawai doful hissi wal ma'anawi al-doful hissi wal ma'anawi kamar in kana son ka karkasa su ba sai ka sha wahala ba al-doful hissi me ake nufi da doful hissi shine wato rauni ta fuskar tattalin kayan abinda za a kare kasashe. An gani ko? Da kuma rashin ƙarfin wato kamar kayan aiki na yaƙi waɗanda muke gani. Alma'anawi kuma shine na tunani, ilimi da kuma tunanin yadda ɗan Afirka ke gudanar da rayuwarsa. To waɗanda su ne ababe guda biyu. Kenan yanzu su ne kamata mu ɗan tsakaro daga cikinsu. Addoful hissi idan muka zo muka duba ko da tura suka zo ƙasashen Afirka ba mu da makamai na zamani. Ba mu da makamai na zamani. A da muna da kafshu wanda ake halbawa. Danko. Sannan muna da abin nan kwari, muna da baka, muna da kibiya, muna da bindiga halbaka ruga. muna da sanda muna da adda muna da takobi da gora to ina ganin dai galibi dai daga daina to kaga su ko turawa a wannan lokaci monte des idées de lumière sun samu karfe musamman kasar ingila ita ta fara amfani da karfe sosai a kasashen turai don saboda yin kere-kere sai suka samu suka kirkiro waɗannan makamai to kaga mallan mai adda ko mai takobi ya taso ma mai bindiga kasa akwai hatsari
kafin yanzu ya ce shi kaga ya kare da shi ina fata an fimce ni malam bello ya na na abin ga na sokoto ko ba haka ba ya ce ina rike da wanga bala'i ina rike da wanga bala'i ya ce ban tunanin mai adda ko mai takobi ta so ko ba haka nan bane to kaga mutumin da an rike da bindiga ya san da ne duk mutumin da yake rike da makami irin wannan na gargajiya ya taso mishi sai dai in bai halba da ne ko bai iya ba ko sai in yi an yi kuskure to kaga wannan ya taimaka musu daga ciki wanda za mu zo mu yi bayanin shi kafin su zo su yaƙi afirka sun zo sun karanci afirka musamman kasar ingila ta yi ta turuwan masu abinda malaman tarihi suke kira ar-rihlatul istikshafiyya sun yi ta turuwan masana kafin mulkin mallaka su karanci afirka su karanci yadda afirka take rayuwa ina ne suke samun abinci waɗanne makamai suke da su ya tsarin rayuwarsu yake su ne ake kira al-rihlatul istikshafiya wanda zamu zo mu yi bayanin wani sashe daga cikin shi cikin tarihi na shi al-istimar James Bros kaga James Bros wani abin da ne wanda Ingila ta turo wanda ya zo ya yi bincike kan irin yadda ina ne manya-manyan tafkuna na Afirka suke saboda tafki yana ba da damar a gane ina ne ruwa suke to in kuma akwai ruwa mutane nan suke rayuwa kiran kaga bai yiwa mutane su rayu wurin da babu ruwa daga nan suka ta gano manya-manyan birane na ƙasar afirka muna fahimta ta ana fahimta ta kiran kaga na farko ta fuskar ta fuskar makamai na'am al-dhuful hissi muna da al-dhuful hissi abinda ake gani abinda ake gani tattalin mu na makamai bai ba mu damar mu yi yaki da su na'am an gane ko na biyu sai addu'uful ma'anawi na'am
addu'uful ma'anawi shine ilimi dama ana kiran su wato thaluthu takhalluf thaluthu takhalluf kamar akwai abubuwa thaluthu daga salasa ne ina fata ana fahimta ta Na'am.
salasa in an ce salasa shine mi guda uku guda uku to su ne al-faqru al-jahlu na'am da al-marad al-faqru na'am al-jahlu
na'am al-faqru Mhm. aljahlu الجهل المرض
na'am an gane ko na'am thaluth thalatha ثالث التخلف الخطير الثالوث na'am at-takhalluf
الفقر المرض الجهل na'am
waɗannan ababen guda uku duk al'ummar da suka tabbata a cikinta to idan ana son a rinjaye ta abu ne mai sauki to sai mu fara na farko aljahlu aljahlu jahilci shine aljahlu biddin jahilci kala biyu ne na'am mutum ya jahilci addini abu na biyu na'am mutum ya jahilci duniya
na'am
mutum ya jahilci addini yasalishi ya jahilci duniya Mhm.
shi kuma alfakru kala biyu ne akwai fakru na'am na baka da kuɗi baka da ab- ababen arziki a hannu na'am sannan akwai fakru na tunani alfakru hissi da alfakru ma'anawi na'am
to in mun ka samu alfakru aljahlu sai almarad Almarad.
almarad shi ma akwai alhissi akwai alma'anawi waɗannan dole sai mun yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya na'am ko ba haka ba haka ne sai mu fara da aljahlu ko da turawa suka yi ma duniya mulkin mallaka galibi sun iske waɗannan yankuna babu aƙida ingantatta babu addini ba sani ko an fahimci ne ba shi ko duk wurin da babu addini rinjayen mutane abu ne mai sauki musamman kafiri da kafiri in sun kai karo kaga babu aƙida kenan mai makami shi zai nasara ina fata na fahimta ta tunda inda akwai imani ne Allah subhanahu wataala zai iya ba masu imani Nas- rinjaya da nasara Na'am.
ko ba haka da bane to amma kafiri da kafiri shikenan wanda ya fi karfin makami shi ke cin nasara amma musulmi da kafiri to musulmi ko da bai da tattali zai iya rinjaya kafiri amma bi sharta in ya cika sharuɗan da Allah zai ba shi nasara ba wai da sunan musuluncin kawai ba saboda wanda ya ce to ai sun mamaye kasashe har kasashen musulmi irin su Saudiya irin su eh, misali daula ta Turkiya sun zo sun yaƙe su mamaye irin su kasar India sun iske akwai musulmai to ya aka yi hakan ga a'a musulmin ne a wannan lokacin ba su cika sharuɗan a ba su nasara ba an samu hal ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kenan yanzu rashin aƙida ingantatta rashin aƙida ingantatta na'am yana daga cikin abin da ya ba su dama sun zo sun iske mutane ba su yi imani da Allah ba na'am sai wa- daga wanda ya yi imani da dango sai wanda ya yi imani da doguwa subhana sai wanda ya yi imani da wani duki sai wanda ya yi imani da wani gumki sai wanda yake nan yana bauta ma aljannu lalle sun same su kaga tsara su- sun same su bagas Bagas.
wanda mafi yawancin yankuna in ba wuraren da akwai dauloli na musulunci ba haka suka same su to kenan ka san rinjayen waɗannan ba abu ne mai wahala an gane wannan da kyau rinjayen waɗannan ba abu ba ne mai wahala shi yasa duk wani wanda yake takama da wasu kaya da yake da su a gidansu na afirka ko ba haka nan bane to da bature ya zo da makaman shi inda waɗannan kayan suna amfani yadda yake so to da ya kamata a ce waɗannan kayan sun hana ma mai afirka tunda babu irin doguwar da babu afirka babu irin dangon da babu afirka babu irin shirkar da ba a yi kuma ya an kai su turawan suka zo da bindiga sun ka ratsa doguwa sun ka ratsa dodo sun ka ratsa maikowa da duk wata tahalta da aka ji duk suka shigo
lalle wannan ke nuna kalal a yo mallan do ina son kai duk abin da aka takama da shi an yi amma karshe kuma butulin yi nasara to wannan saboda aljahlu biddin ad-du'f ne wato nan ma'anawi muna da rauni ta fuskar bamu da aƙida ingantatta in kuma inda an ka samu musulmi ne to ko dai sunan muna musulunci ne ana hada musulunci da kafirci ko ko a'a musuluncin kanshi ba a yi aiki da shi irin yadda ya kamata ba domin in an saba ma Allah wani lokacin Allah yana jarraba musulmi ya bar kafirai su yi su ci nasara khairu misali kuma shine zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da an kai yakin Uhud da yakin badar nan za ka ganewa yakin badar musulmi sun fita ba ma yaki suka ji ba ba su da makamai ba su da shiri amma ga kafirai sun fi su yawa sun fi su tattale na wato makamai kuma sun fi su adadi wato adadi mai yawa amma da aka yi yaki waye ci nasara kaga sai Allah ya ba musulmai nasara a wannan lokaci tare da cewa suna yan kaɗan kuma Allah ya faɗi wannan a cikin ayoyi daban-daban قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ko ba haka ba ka gani nasara Allah ya bamu minne suna yan kadan shi yasa ma Allah faɗi wannan karara a cikin surat abin nan a cikin suratul ali imran suratul ali imran wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla Allah ya ba ku nasara kuna ‘yan kaɗan nan ba ana nufin kuna ƙasƙantattu ba domin mumini ba ƙasƙantacce ba ne ma'ana ba ku da shiri ba ku da yawa kuna masu rauni don ya ce walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun duk wanda ya kalli yakin badar ya san da cewa in ba da taimakon Allah ba musulmi ba za su yi nasara ba amma da aka je yakin uhudu adadin su yana da yawa duk da ke bai kai adadin kafirai ba amma adadin su yana da yawa sannan kuma sun shirya saboda sun san za a zo kuma Allah ya yi musu alkawarin za su yi nasara kenan magana ta kare kuma daga baya sai al'amari ya canza suka yi mamaki sai Allah ya ci Allah subhanahu wataala ke cewa walaqad sadaqakumullahu wa'da istahsunahum bi idni Allah ya cika muku alkawari lokacin da kuka karkashe su da izinin Allah hatta idza fashiltum lokacin da kuka ragwanci wata da za'atum fil amri kuka yi jayayya wa asaitum kuka saba wasu malamai suka ce wa asaitumur rasula saboda manzo ya ba su izini yace duk yadda muka ci nasara duk yadda kuka ci annabi ci nasara akan mu kar ku sauko sai suka sauko wasu suka ce a'a wa asaitumullah kuka saba ma Allah alhamdulillah kathira yahdikumullah wa yuslih balakum wasu malamai suka ce wa asaitumullah wa rasula kuka saba ma Allah ku saba ma manzo tunda an shahi maf'ulun bihi kaddara shi za a yi to duk dai ne in ka ce an saba ma wanzu wanda ya saba ma wanzu ya saba ma Allah in ka ce an saba ma Allah wanda ya saba ma Allah ai ya saba ma wanzu in kuma ka ce asaitu billahi rasuluhu duk dai abu guda ne wanda ya saba ma Allah ya saba ma wanzu wanda ya saba ma wanzu ya saba ma Allah ya saba ma Allah kuma da manzo shikenan to kenan ashe musulmi musuluncin su yayi rauni ko kuma waɗansu sun hada musuluncin ne da arnanci to wannan shi addalilin da yasa sai suka samu nasara akan mu don yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta kada mutum irin wannan ya taba samun musulmi tun wancan lokaci ya aka yi mu musulmi kuma kafirai muna tare da Allah misali kuma kafirai su samu rinjaye akan mu wannan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ya taba faruwa kakka zo wani dan boko kana nan kana tunanin me yasa turawan suke da musulmin ne ba su rike addinin na gaskiya ba irin yadda Allah ya ce wannan kuma ya taba zuwa shedan ya taba irin kafin shedan shi ma wannan wahayi ya taba yin shi kokarin yin shi ga sahabbai Allah ne da kanshi ya bada amsa Allah ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha sai Allah ce qul huwa min indi anfusikum awalan ma asabatkum musiba lokacin da musiba ta same ku qad asabtum mithlaiha kun haifar da tamkar ta biyu ma'ana a yakin badar kun kashe musu mutum saba'in kun daure musu mutum saba'in misalai ha kenan ku ko mutum saba'in sun ka kashe muku kenan musu daure muku saba'in ba kenan ku kun yi musu biyu su yi muku daya qultum anna hada sai ku ce ta yaya an kai hakan ga to an ce misalai ha a tamkar ta biyu to ai su saba'in kun ka kashe musu kun ka daure musu saba'in to kuma ku saba'in an kashe muku to ai ɗaure mutum saba'in inda sun kashe muku mutum ɗari da arba'in na da sai a ce mislaiha haka ai ba mislaiha ba ne sai an ce nan almisliya in an ce abu yana kama da abu ba ana nufin irin shi bane ɗari bisa ɗari domin da an ce kamance ce ne daga nan an sa akwai bambanci kama da wani battawa ne don kawai zai cikin ƙur'ani akwai akwai abin nan cin karo da juna to sannan kuma Allah ya ce in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu to kuma nan Allah ya ce misluhu tamkashi can kuma ya ce mislaiha to kaka abai kuma hidan kamar biyu kaga dole da sai a a nan da an ka ce misluhu ta fuskar raɗaɗi da jin bakin ciki da abin juyayi in ya same ku ya same su shi ne abin da ake nufi
Allah ya saka da ka sa alqur'ani ba mun fahimci wannan to kenan kan wani yanzu ya ce a'a to ku kun malamai ko masu wa'azi da mu ɗaliban ilimi kuna ta cewa ai mu musulmi ne muna kamata mu ci nasara kuma gashi ana samu nasara kanmu a'a musulunci ne akwai inda an kai kuskure ba a ɗauki musuluncin na gaskiya ba aka yi aiki da shi irin da Allah ya ce da an yi aiki da shi da za a samu nasara mun ji wannan sai kuma abu na biyu bayan mun kawo ad-du'ful ma'nawi sai kuma kafin mu zo almarad sai mu zo zuwa ga al-du'ful ma'nawi min nahiyati ad-dunya kama abin da ya shafi kere-kere min nahiyati al-ikhtira'at wa taqaddum al-ali an gane ko wa taqaddum taqni kama kere-kere kenan al'umma kafin a mallake ta sai in tana da rauni ta fuskar kere-kere bincike na duniya ashe mu musulmi yana daga cikin laifin da muka yi da mu da turawa don mutane ne yadda ya kamata su nemi ilimi na duniya haka kamata mu nemi ilimi na duniya mu ma wuce su mu da muke son mu kare addini da kasashen mu to amma sai muka yi bacci komai sai an kawo mu daga wajen su kuma mun dauki cewa shi yin ilimi na addini kaga in ka zo kasashen Afirka da Larabawa yin ilimi na addini da yin ilimi na kere-kere na duniya kamar shi aka dauka ba komai ba abinda an wani abu shine kai kasuwanci ka samu kuɗi ka ajiye cikin account abinda an wani abu shine ka sa riga mai kyau ka sace mota mai kyau ka gina gida mai kyau amma ilimi na addini shi ba a ɗauke shi komai ba ko ilimin na duniyar ma da ake zance ba a ɗauke shi komai ba tunda ba a tattalin sa alhali shi wannan mai ganin cewa samun kuɗi shine a hammu shai motar da yake shiga da ilimi ne aka kera ta gidan da ya shiga da ilimi ne aka gina shi an gane ko suturar da yake sawa da ilimi ne aka yi ta kudin kansu da yake kashi sai da ilimi na aka yi na'urar da ta buga su to ashe laifin kasashenmu shine mun dawo mun ɗauki cewa ilimi ba wani abu ba ne sai aka same mu baya yasa ga su wancan kasashen ai a ministry ministry ta ilimi ta fi kowace samun kaso mai yawa a cikin budget kudin da ake kashewa saboda sun san ba a ci gaba sai da ilimi mu kuma mun yarda ana ci gaba da ilimi amma ilimin bai dame mu ba kan akwai matsala mun ji wannan to sai mu zo zuwa ga al-faqr faqr shine talauci talauci kana biyu ne akwai talauci al-hissi akwai talauci al-ma'anawi talauci wanda ake gani yanzu mutumin da baya da kuɗi baya da kayan kasuwanci bai da gida bai da komai ai talaka ne ko
wannan wanda ake hissi yawa to akwai talauci ma'anawi mutumin da yana da biliyan biliyan biyar mun ce biliyan ga wanda yake jin english ko mu ce miliyar biyar akwai kuɗi ko babu to amma sai shi na kallon mai miliyar ɗari shi yasa ba zancen ya yi kyauta ba zancen ya yi sadaka ba zancen ya fitar da zakka hatta da abinci na gari wani lokacin baya ci baya sa wasu tura mai kyau saboda yana hangen mai biliyan ɗari ƙaƙa akwai talauci ko babu to cikin afirka da suka zo lokacin mulkin mallaka daga cikin abin da ya ba su nasara shine sun samu mutanenmu suna da talauci gida biyu akwai waɗanda ba su da kuɗaɗe domin ba a yi kamfuna ba noma da ake yi a jira kuma sai shekara ta zo in an kai fari ma garin ma gaba ɗaya tashi za a yi a neman wuri inda aka yi ruwa akwai 'yan afirka masu talaucin zuciya su kuma waɗanda suna da buƙatar suna da arzikin amma suna da buƙatar ƙari ba su gode wa Allah ba to shi yasa su ku sai aka yi ƙoƙari a ba su wani abu saboda su faɗi sirrin al'umma su a ƙari da al'umma su salusu ta hallufar khatir wannan ba talaka bane ta fuskar abin duniya amma talaka ne cikin zuciyarsa sai kuma abu na gaba sai almarad cututtuka su ma cututtuka kala biyu kaga daga cikin abin da ya sa lokacin da aka yi ta maraba da turawa su zo su shigo kasashen mu akwai wani ciwo wata annoba da ake kira malaria wannan cuta ta malaria ta hallaka dubban mutane ko in ce miliyoyin mutane sai turawa suka yi gano maganin ta kaga ta fuskar magani za su iya shigowa su yi su yi muku magani ana dubin kamar magani da suke yi su ko sirrin kasashen mu ne suke dubawa almaradul hissi al'amradul ma'anawiyya sun iske afirka da cututtuka ma'anawiyya na cikin kai kaga akwai shirka akwai sabon Allah ga zinace-zinace ga shan giya in mun ce giya ba wacce giya ta turai ba burkutu wadda ake yi da haci kaminta tun nau'i na sabon Allah ana yin shi to shi ma wannan marad ne ciwo ne cikin al'umma za ka iske ɗan afirka in ma ba wuraren da babu addini mutum da mace arba'in mutum da mace sittin mutum da mace tamanin wasu ma an ɗauke su bayi ne kawai ana ta amfani da su shi kenan ba wani abu to kaga kenan ashe lokaci bature ya samu lokaci daidai da shi wanda zai zartar da abin da ke so a cikin kasashen inda ya ga mutane ba a kan istiqama madalla dole waɗanda abubuwa ya kamata mu gaya maka mu gaskiya da shi mugu irin wannan in ya ganka akan daidai yana shakka madalla to kenan daga ciki aka makalla cikin cututtuka ma'anawiya akwai altama kwadai mabudin wahala mabudin wahala an ka ce wanda ya shiga motar kwadai za ta aje shi a tashar wulakanci akwai yan afirka masu kwadai wannan kuma cikin kowane wuri za a same su masu kwadai na mulki waɗanda kamar 'ya'yan masarautu ne sai suna da kwaɗayin shugabanci suna ganin idan bature ya kashe shugaban da akwai yanzu su za a ɗora
wannan ma babban cuta to wannan suna daga cikin waɗanda suka taimaka ma turawa aka zo aka yi mulkin mallaka ko an yi wani surkulle ko wani sihiri ko baka fahimta ba sai je ce ai ga yadda za a yi a karya wannan sihirin sai a hallaka al'ummarsa don a ba shi jagoranci wanda har yanzu irin waɗannan abubuwan suna na cikin al'ummomin mu waɗanda su sun fi son in dai su za su ci su sha da su da ƴaƴansu to duk wanda za a hallaka a hallaka don kai baka da muhimmanci gare su abinda an da muhimmanci gare su jagoran turai da al'ummar turai da abinda su za su samu shi kenan ku matsayin hoto kuci Allah ya kyauta daga ciki akwai tsoro har abin da ba a tsoro sai aka yi ta tsoron shi saboda da ba duk mai shirka da Allah duk mai yawan sabon Allah to cikin tsoro yake an fahimce ni shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai saboda sun yi shirka da Allah shi yasa annabi ibrahim da ya tattauna da mutanensa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim mi yace wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm in kana da shirka dole sai Allah ya jarbe ka da tsoro shi yasa mai shirka da ya hito yayi karo da bakin kadangare sai ce kai kai sai shi koma shi kare bokan shi kuma lamin shi ce mallan hoyo na ya karo da bakin kadangare kakana harkar da take ko kuje ko kuje in muminai ne suka saba ma Allah Allah zai jarrabe su da tsoro ta fuskar su dawo wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin kenan da in an ki tsoron Allah sai a ji tsoron dan adam in ka ki bauta ma Allah sai Allah shi kawo katon kaddara kahiri dan luwadi shi ma bai kasar kai sha ka bauta mai in baka bauta ma Allah ba ka bauta ma dan luwadi katon kaddara shi nan ne hada huwa wannan ba yadda za a yi da cikin bisi an yi guda ko a dai Allah ko a dai shedan ko ka taimaka ma mammanka ko ka taimaka ma mamman wani ban ce haramun na a taimaka ma wani ba amma ka fara da mammanka ko ka taimaka ko ka ba matarka ko ka ba karowa ko ka ba kaninka ko ka ba kanin wani ko ka ba kanin wata eh babu wani abu duk cikin biɗin ka ko ka sa lokacin ka cikin aikin Allah ko ka sa cikin tambada cikin biyu sai an yi guda in kuma ba a yin su to kuma ka faɗa yadda za a yi shi yasa yahuda Allah yake bada labarin su in ka diba cikin tafsiri na Imam As-Sa'di Taysirul Karim Rahman fi tafsiri Kalam Al-Mannan Sa'di yake cewa wajen walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulayman yace to da Allah yace nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wata jama'a daga cikin ahlul kitabi ta watsar da littafin Allah bayan bayan ta mana ta ki aiki da shi duk da yake ko jifa ta yi da shi misali misali ka dauki littafin Allah ka jifa da shi ai ka kafirta to amma sun watsar da shi sun ki aiki da shi to tunda an bar na Allah na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka annahum la ya'lamun kawai bu sani ba kuma su san littafin Allah ne to tunda an bar na Allah ne za a yi wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai suka rudancan abin da shedanu suka faɗa kaga an ka kama sihiri da an bar tauhidi aka bar sunna aka bar shari'a ta addinin musulunci aka bar tsarin musulunci to tambada ta za a shiga da haka duk wanda yake cewa wai in aka bar addini ne za a samu ci gaba wannan magana ƙarya ce yau ci gaban turai ya kai ƙato ya armi ƙato mace ta auri mace kuma yanzu mutum na auren dabba kariya ta daura mata a kai kari a daura mishi aure da mace to kaga kaka yanzu wannan shi ma duk ci gaba ne malam da yawan kuma mutane suna ganin cewa sai an bar hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan ake samun ci gaba wannan fikira tana cikin shi wannan ai turawan suka sashi saboda su suka sace ilimin addinin musulunci da yake Spain duk manya-manyan littattafan da musulmi suka rubuta a kowane fage na ilimi suka kai turai gaba shekara 850 da yan kai duk wannan sun boye shi yau garuruwan musulmi suna nan waɗanda har yanzu ana gina gidaje a Spain amma ba su kai waɗannan gidajen ba gidan shugaban kasar musulmi na spain a lokacin nan kasarul hamra shiga cikin google kasa shina nan masallacin imamul qurtubi yana nan shiga cikin internet kasa madinatu qurtuba kasa madinatu ishbiliya kasa madinatu gharnata duka wannan banya banyan bincike da musulmi suka yi da kai turai gabar sun kai duk ba shi nan ba an sace kuma an canza kwakwalen 'ya'yan musulmi an ci musu karatun duniya saboda in kuka karanta duniya da suka karanta ba za su mallake ku ba ba sun mallaki cana ba sun mata mulkin mallaka yau da cana ta tashi ta yi karatu bincike na duniya akwai shegen da ya isa ya ce zai magana da cana sun mallaki indiya yanzu indiya ta mallaki makamin nukiliya akwai shegen da ya isa ya yi ma indiya barazana Rasha yanzu ta mallaki makamin nukiliya ta tashi ta yi bincike akwai shegen da isa ma Rasha magana. To amma mu tun da kasashen mu bamu da ga plus ina wani bibiyar da ake kashin bayan Allah da kananan yara da mata da komai duniya ta yi shiru. Saboda mi saboda suke da makamai. To don haka irin waɗannan abubuwan dole sai mun fahimce su. Rauni ta fuskar wato abin na kamar abin da yake alfakar talauci da ke ga na zuciya kwaɗayi da ke ga waɗansu na son shugabanci da jagoranci daga cikin abin da ke jamu da musiba saboda za su iya yarda duk abin da za a yi ma al'umma su da kasashen su a yi su dai a bas su bisa ga matsayi kuma samu abin duniya kasashen laraba yanzu haka ake yi a halakar da miliyoyin mutane saboda kai amma kai dai a dai barka dai a ce kai na ke faɗa a shi shi na to tsoro har abinda ba a jin tsoro dole ka ji tsoron shi in ba ka imani yawa tsoron matsayin ka ya sulbuce maka tsoron abinda kaka samu mai shigo na shigowa na kudade ya yanke wannan duk shine daga cikin abinda yake jawo irin waɗannan abubuwa mun fahimci wannan to kaga waɗannan su ne ababe abinda zamu ce wato al-asbabu dakhiliya wal kharijiyya shi yasa su turawa da suka zo sai suka bayan ƙare kafin a yi yaƙi kafin a yi yaƙe-yaƙe na ma na gaya maka sun yi rihilatul istikshafiya sun ce suna da maƙiyi guda uku manya a cikin afirka yawwa sannan bayan an ƙare yaƙin ya za a yi a ƙare da su a kakkaɓe waɗanda suka yi saura tunda mun ce mutum uku su ne asalin jagororin mulkin mallaka na farko daga can wajensu akwai lai mercenaire sojojin haya da aka ɗauko coci ta ɗauko ta wancan lokaci da sarakan turai su zaka su yi musu yaƙi su tankwara musu shugabanni na ƙasashen duniya saboda zamanto ƙarƙashin su su ne har yanzu kuma ake amfani da su ana kafe bas-bas militar a cikin kasashen mu le mercenaires barin gaba su da faransanci kana ji ko na biyu akwai le missionnaires masu addinin turai yan mission ake kiran su ana ce musu yan mission su ne mission aka ba su su zo su tallata addinin turai su canza muna addinin mu sannan kuma sai le marchand 'yan kasuwa su ne 'yan kasuwar turai waɗanda suke so a tsatso arzikin afirka su a basu su gina kamfanin su ci gaba da tafiya waɗannan mutane su ne guda uku su ne asalin mulkin mallaka kuma har su ne tun da shugabannin na turai su suke su ba da umarni a ƙasashen mu yan mishin nasu suna son mu bar addinan mu mu koma nasu har yanzu yan kasuwar turai masu kamfunna su ne hana suke son a ci gaba da tallafa ma gwamnatocin turai su biya musu kuɗin siyasa saboda su kai sojoji a tattare arzikin haɗebo a kawo musu gina kawunan su mi ya canza yawa mu inda ba mu je muna sayi ne sai in sun kashe su turo muna kenan ba ma samun sabo ina ba ka samun sabo sabo sai can daga cikin ku yan kaɗan yan ƙwarori in sun kashe mota su turo muku in sun kashe sutura ƙushu gwanjo su kawo muku sai dan afirka ta siyo gwanjo wai sai ya wanke ya ce ai duk garin nan babu mai irin shi yan sa shi yana tafiya yana lankwasa hannu yana garin yahi duk duniya ka sa ƙoshon ɗan luwaɗi kayan yan luwaɗi wanda karshen ta zaka ɗauki ciwon da sai ka mutu da shi ai ya kamata mutane su zanto sun san ciwon kansu mun gane wannan to sai suka ce akwai makiya guda uku dole sai an kare su saboda ita al'umma tana da kasan akwai ru'usul qaum ake cewa ra'asul qaum kaga ra'asu ai shine kan dan adam eh an fille kan dan adam an gama da shi an gama da shi ko to waɗannan su ne ru'usul thalatha sai an kare da su tunda makiyi uku na waɗancan guda uku na kowanne yana da balashi babban makiyi shi dan jagoran turai dan siyasa turai babban makiyin shi jagora na afirka sarkin gargajiya an gane ko na wancan lokaci shi ko dan kasuwar turai babban makiyin shi dan kasuwar afirka da manoma da sauransu shi ko malamin turai na coci malamin coci ko in ce fada babban makiyin shi malami na afirka to shi yasa da aka zo sai aka yi kokari aka yi ta karkashe su saboda shi wannan da dukiya ta zai iya taimakawa shi ko wannan da ilimin da yake da shi zai taimaka shi ko wannan da sojojin shi zai iya taimaka kenan su za su iya ba ƙasa kariya to in aka kare da waɗannan guda uku aka kulle kan kenan al'ummar ta zama to ba ta da kai sai baturi ya ja ta irin yadda yake bukata aka yi yaƙi aka karkashe na kashewa to yanzu bayan wannan sai mi kuma sai aka zo wajen waɗanda suka yi saura yanzu ya za a yi da su an kashe waɗansu sarakai an ɗora wasu waɗansu kuma ba a kashe su ba an sa su su control to amma kuma ana nan ana hangen akwai hatsari don saboda duk mutumin da an kace ma yana da hankali shi ɗan adam bambance shi da na'ura ita na'ura sakarata programming ta na aka sai a ce mata gawar zaki kaka kaka kaka kaka sai ta ta ya shi dan adam in kace mai magana sai ce to da ka daga tun kana nan ma shi ka fara tunanin yadda zai yi a ba mallan to sun san da ba ta tabbata sai aka ce to waɗannan guda uku a san yadda za a yi da su an gane ko na farko su sarakai matakin da za a ɗauka a kirkiro boko ka fahimta in aka kirkiro boko boko tana da wasu manufofi manya-manyan manufofinta a wajen baturi na farko shine in an ka koya ma mutane yaren baturi suka waye to ba za su yi biyayya ba ga jagoransu na addini ba za su yi biyayya ba ga jagoransu na gargajiya ka fahimta shikenan kuma su za ku jagoranta ƙasa mai kuɗi ƙarƙashin su yake in yace musu barazana suna ya ɗaure su kwace dukiya kana ji ko daga cikin manya-manyan manufofi ‘ya'yan sarakai yanzu sarakai da aka zo aka ce za a buɗe boko sai suka kai ‘ya'yansu sai talakawa suka ba da ‘ya'yan bayi ko da aka ce ba ɗan bawa ya zan minista ɗan bawa ya zan kaza ɗan bawa ya zan kaza sai suka yi ta ƙoƙari yanzu sai su ce waɗancan ‘ya'yansu nasu ɓoyi sai suka sa ‘ya'yansu boko shi ko baturi da matar koriya ɗana ko da ‘ya'yansu suka yi karatu sai su ta kunga iyayenku ƙauyawa ne saboda ba su jin yare na. a yanzu ba haka ne musu ba iyaka da an tashi zaɓe sai a ce ga ɗan sarki jagora wanda bai yi boko ba ga wanda ya yi boko wanda za a ba sai a ce wanda ya yi boko kaga ya dawo ya kwace abin da ya ba su kuma sai ya bar su da wani ɗan matsayi kaɗan saboda in yace ya kwace gaba ɗai revolution ko revolution ba ta ƙarewa sai ce to ku ku zamana nan kuna karkashin jagori na wakilai na waɗanda aza na ba ku dan wani mulki dai karkashi wanda za ku ja amma in akwai inda in kun ka kai dole ni na da a to yanzu in an ka ce an kama sarki wa zai mishi hukunci kotun turawa ta zata mishi hukunci ina fata ana fahimta ta sai aka ce to makiyi na biyu jagoran al'umma shine malami mai hatsari shi ma a sai da za a iya kare shi sai aka ce to na farko a samu musu maciya ka san inda mutum ga dan samun yan kudin kayan miyan akwai hatsari wannan wuri Allah kai mana tsari shikenan sai aka ce to yanzu a saman musu na farko shari'a ta musulunci amma bi sharɗa gatta kai ga kanunul jina'i
banda hukuncin kisa hukuncin kisa hukuncin rauni ya yanke hannu wannan a bar shi saboda wannan yana sa al'umma ta ji tsoron sabon Allah Allah ya taimake ta an gane ko amma mutum ya saki mata ta yi saki dubu ɗari to a kai mawallin shi saboda da yi an fahimta kuma wanda ya ce bai son na malam na turawa ya kaso kuma dole a bar shi aimai shi yasa an ka zo da bangare wani ta shi bai da malamai ba shi na kotu ya kaso sai a ce to dole na baturen za a yi sai a raba daidai da mace da namiji kafin ce ni na biyu sai suka yi kokari bayan an samu malamai maciya a samun malamai maciya ga gwamnati kaga sai aka zo sai aka ce to za a kai malam abin ga za a kai shi kotu shi zamana shi na rinka kallon shari'a in wasu sun taho shi na su suna son ta musulunci ko in masu shari'a suna da bukatar su tambayi malam game da shari'a ta musulunci sai su tambaye shi kaga malam yanzu an kai shi karkashin su can ana dan dama malam wani dan abu kuma ana dan yi mai wani dan salari kaga dai an narkar da malamai nan ko da ya kawo abin da bai yi daidai nasu ba ko bai musu ba a su inda bukata na za su neme shi kenan su ne masu gidan shi
yana karkashin yawa na uku an kirkiro makarantu na larabci da faransanci franco arab su ko wannan turawa sun bar an yi su ne saboda malamai sun ce duk wanda kai dan shi boko kafiri na sai aka kiya sai suka ce to yanzu a sa boko sai a zo a rubuta lundi le premier janvier 1900 sai a zo sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim wanga kuti sai aka ce kai kai abin da akwai musulunci cikin shi sai aka tubu ya ru an ka watsa sai bature ya ce to ta yi yanzu kaga ko da an ka ɗora yare bisa ga karatun larabci in ba wanda Allah ya yi ma ba rahama wanda duk bai yi karatu na addini ba a gida ya fahimce shi da ya je irin wanga karatu na nizamiya ya je jami'a ya karanta nahawu ya zan profesa ko karanta balaga ya zan profesa ko ya karanta sarfa ya zan profesa har da alwala bai irin kwashi koya maka cikin ahalin saboda bai karanta wannan fanni ba na biyu kuma suke rike da waɗannan ƙasashen in ya kare jami'a kaga zai tai maroko maroko su mata mulkin mallaka can ma tsare suna in ya kare ya tai tunisia can ma tsare suna in ya tai lubnan can ma tsare suna dama dama su saudiya ne duwalul kharij su ma yanzu turawan sun shiga sai mutum ya tai tsarin turawan suna da suna ta sa shi kadan kadan a jami'o'i ana ta baka mukarrar ana cewa waɗannan mallamai ta batun su busan duniya ba sai ka baka mukarrar ka tai ka harrace ka samu vincent shi kenan in ka dawo sai ka ce kowa jahilina to kaga sai yanzu abinda suke bukata doktor ya zama to shine madadin malam kafin ta a'a shi doktor ba laihi bane wani matsayi ne na ilimi na bincike na zamani ko ne zamani ana son ka tare da shi amma kuma ka tsaya kai karatu shi wanga na addini ko a jami'o'i a duniya azhar asalin ta jami'ul azhar ne ba jami'atul azhar bane malamai suke karantarwa zaituna da ke kasar tunisia asalin ta jami'ul zaituna ne a masallaci ne malamai suke karantarwa kafin ai jami'atul zaituna kafin ai jami'al islamiyya bil madinatul munawwara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne ake karantar da mutane kuma nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma ya karantar da mutane a makka a darul arqam ibn abul arqam an gane ko karatun soro kuma a masallacin makka nan ne ake karantarwa kayan ai jami'atu ummul qura na'am malam to da wani dalili ne za a cewa ai wancan din a bar wannan malam ga dai wacce ma dai uwar duniyar gaba daya azhar ita ce ta fara jami'a a duniya gaba to to ka gani an ce kuma a masallaci aka fara to wannan jami'ar azhar ne shi yasa suke ka ba da labari kamar ci wannan da ake kira abin nan abdulhamid kishk da aka zo yake cewa an ka tambaye shi wasu suke ba da labari mata fasadatil azhar wani lokaci ne fa azhar ta lalace yace munzu an unnisat tun lokacin da an ka da ta mace ma'ana daga jami'ul azhar kuma jami'atul azhar sai mutum na uku shine dan kasuwa mai kuɗi turawa suka yaƙe shi suka canza tsarin kasuwanci suka canza kuɗaɗe suka yi komi su kuma suke controlling ɗin kasuwanci to waɗannan su ne manya-manyan manya na turai azzalumai da suka shigo guda uku kuma sun samu kiyi uku gabansu in sun kare da su to sun kare da matasa sun canza ma al'umma tunani sun canza ma al'umma alƙiblata kuma sun kama yadda suke so inda suke son su wato su zartar da abubuwan suke so a cikin al'umma malam ga dukkan alamu an fara nuna mini lokacin mu ya ya matso kwarai da gaske kenan yanzu insha Allahu ta'ala za mu zo sati na sama mu yi bayanin ahdaf na al-istimar manya-manyan ahdaf din shi ma'ana waɗanne bukatoci ne da burace-burace da turawa suke son su cimma da wasa'iruhu wato hanyoyin da shi istimar yake samun wasa'il na wannan ahdaf ke na saitara kin shi da kuma alatuhu da wa da wane yake aiki da su don cimma burinsa kafin sati wanda zai zo na karshe wanda ina ganin daga yanzu ba mu wuce sati biyu sai mu zo mu yi bayanin tarihuhu tarihuhu wa khataruhu alal fardi wal mujtama mana takaitaccen tarihi game da mulkin mallaka akwai abubuwan da ya kamata a faɗa da kuma wato abin nan hadarin shi mulkin mallaka da salon da yake caccanzawa wata tsawuruhu yadda yake caccanzawa daga wani salo zuwa ga wani salo saboda ana so a ɗauki mutane ba san abin da wato suke yi ba dan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa da mun tuni Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik dan uwa masu kallon mu da sauraron mu to anan ne wato kun ji bayanai da malam nasu lokaci yayi kamar karatu da aka yi mana shekaran jiya a mekadizan kun taɓa wannan bangaren kwace inda za a samu a ce malamai da sarakai da 'yan kasuwa za su haɗa kai ko masu kuɗi a ce shaidan zai yi kunya ke haka to kaga duka waɗannan da kuma ta hanyar su aka fara raunata don al'umma dama da an cire kan aishi kenan da malamai sun shiga kiyayya wa junansu masu kuɗi suka shiga kiyayya wa junansu masu mulki jagori suka shiga kiyayya wa junansu kenan al'umma ta zama to ba ta da wani jagora sannan bayan su wa junansu kuma sai a kiyayya tsakanin malamai da masu kuɗi da jagorori babu shiri to kenan in manyan suka tarwatse shi kenan kamar masu tsaron ƙasa ne in suka shiga yaƙi kaga ai ƙasa ta wargaje kenan kowa sai ya yi abin da ya gada muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana ɗauki a bisa wa'annan shugabanni amin amin kuma ya tsare mu daga sharrin wa'annan turawa amin amin ya ba mu ikon mayan karatun da za mu gama gano sharrin su don har yanzu ba mu gama gano sharrin su ba na tanami ake su haka haka to malam sai dai a ce dai zuwa ina ganin wannan maudu'in masa biyu sai dai a ƙara a shi wancan maudu'i kamar dama mai yana da faɗi mun faɗa kamar shekara mai zuwa ma wanda maudu'i zai iya ɗaukar halaka goma ko sha biyar ko ashirin dama kawai shimfiɗa dama shimfiɗa ce kawai
masu kallon mu da sauraron mu a nan za mu dakata a muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya kuma da fatan wa'annan malam Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da ma'aikata wa'anda ba a ganin su da suka kama shirin ya tafi muna fata Allah subhanahu wataala dukkan mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi kasan mu kuma Allah ya kawo mata kwanciyar hankali da zaman lafiya da sauran kasashen musulmai gabaki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته